وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna hudu ga watan rabi'u tsani a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 muna kuma bakwai a watan goma shekara ta 2024 Allah ya kaddara mana zama a wannan masallaci na fada mai martaba sarkin gumel a ci gaba da karanta littafin addurusul muhimma li'ambatul umma na ashek abdulaziz ibn abdullah ibn baz wancan satin mun fara karatu a kusan darasi na ƙarshe wanda yake da alaƙa da addurusul muhimma wanda malayin masa suna ta jihizul mayyiti wassalatu alaihi wa dafnuhu kimtsa mamaci da mai sallah da kuma rufe shi karatun da muka yi duk yana da alaka da kimtsa mamaci inda malai ba mu abubuwa har kusan guda uku zuwa hudu a masa talqini na la ilaha illallah in an tabbatar ya mutu a rufe idanun shi a rufe masa bakin shi na uku a wanke shi na hudu malai ba mu siffar yadda ake wankan mamaci muna cikin bayanin siffar yadda ake wankan mamaci lokaci ya cin mana amma dai mala ya ba mu cikakkiyar siffar yadda za a yi wankan ko a yi ɗaya ko a yi biyu ko a yi uku malam ya ce wayo idu wudu ahu za a sake maimaita mashi alwalarsa mana waccan alwalar da aka wa mamaci na farko to in an zo wanka na ƙarshe to ana iya sake masa alwala a wannan wanka ɗin wa illam yanka bi salasi in shi mamaci an masa wanki daya biyu uku amma an ga jikinsa bai tsaftatu ba zida ila hamsin sai a mai da wankan ya koma biyar au ila saba'in ko a masa wanka sa'i bakwai da haka yi abin alkali akan gawa yanayin yadda gawa ta zo mu kowace da yadda Allah yake kawo mata ta. so yanayin mai tsafta ko yanayin mai gawar wanda zai abtace ta shine zai ga mai take da bukata wanka uku wanka biyar wanka bakwai tsaftata dai ake da bukata a ƙarshe ya zama to babu datti yanzu misali wanda ya mutu yana cikin aikin dako yana da bambanci da wanda ya mutu ya yi wanka ya shiga mota mai ac bai fara tafiya ba allah ya ƙarfaro mutuwa ta zo ta yadda za ka yi tsarkin tsabtace waɗannan gawon ba iri ɗaya ba ne ba wannan idan uku ya wadace shi ko ɗaya ma ya wadace shi wannan ba mamaki yana da buƙatar biyar ko sama da haka wanda yake aikin baƙin mai ko bakanike yana cikin kanikanci allah ya masa rasuwa yanzu kaga faman da za ka yi da gawarsa ba irin faman da mutum da yake tsabtace a cikin farin tufafi ba ne ba shi ya sa malai ce to in bai tsabtata ba za a yi wankan zuwa biyar a yi wankan zuwa bakwai thumma yunashifuhu ko yunashifuhu bi thawbin sannan sai a samu wani tsimma ko mayafi sai a tsantsale jikin wannan mamaci idan an yi wanka an kare kafin a zo a zira mutum a likkafani to wannan ruwan ana so a tsantsame wannan ruwan sai ka samu wani tawul mai kauri ko wani atamfa mai tsafta wadda ba ta mai da ku baya ba sai a binciken mamacin a tsame ruwansa ko ina an ɗauke ruwa an tsabtace jikin shi wa ya ja'alu tsiba fi maghabinihi wa mawadi a sujudihi sannan sai a sanya turare fi maghabinihi a gurin duk da yake kwari ne da loko a jikin jikin shi duk wanda yake kwari ne za ga hina yake ajjaga shi yake fidda wari yake tara ƙazanta to irin waɗannan gurin ana sa musu turare kamar hamatar mutum kamar irin mahaɗar hannun mutum kamar irin cikin gwiwar mutum irin su ƙofar hancin mutum ma su ƙofar bakinsa duk wani guri da ake tsammani zai iya fitar da datti ko ƙazanta waɗannan gurin ana shafa turare a jikinsu wa mawabi a sujudihi da kuma gunda ɗan adam ke yin sujada ana gogawa a goshi a goga a kan karan hanci a goga a tafukan hannu a gwiwa a gubiyoyi haka tsinin kafafuwa inda yake taba gurin sujada nan ma ana goga turare yadda za a tashi mutum dan adam a ranar gobe alkiyama da wannan hasken to ana so idan za a kai shi lahira ya zama to abin wannan turarukan akwai shi a jikin mamaci duk kokarin a tsabtace ne a mutunta gawar a suturta ta wa in bayyabahu kullahu kana hasanan idan kuma za a sa mai ko'ina da ko'ina turaren to hakan da ya yi kyau idan kuna da wadata kuna da arziki kuna da hali to ba iya wannan guraren da aka taɓa ba ko'ina ma idan zai iyo a taɓa turaren agoga wannan babu laifi kuma idan za a sa fa turare ba kowane turare ake sawa ba fa karka an ce ko'ina a sa turare ka je ka duba wani ɗan naira ɗari wanda duk wanda ya ɗauki gawar yana allah allah ya ajiye saboda ƙarfin shi ya yi ƙarfi yana hawa ka idan zuma ta ganku za ta raka ku ta ba idona ake sawa ba turare ake dubawa mai tsafta mai daɗin ƙanshi wanda idan mutum ya zo ba zai iya barin gurin ba to sai abu a faffesa a goggoga a shashafa wannan ya dace kuma turare mai daɗin ƙanshi to in za a sa duka jiki kaga buƙatar ba ƙarama ba ce ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha inda hali za a sa dijjiki falillahi alhamdu in ba za a iya ba to inda ake tsammanin zai fara bugawa ya fidda wari ana sa mashi sannan guraban sujuda ana gogoga musu kuma ko a jikin auduga ka dan goga fa ka fesa ka dan shashafa haka shikenan bukata ta biya wa yujammiru akfanahu bil bakuri ko bil bakuri ana kuma turara likafanin shi mamacin da turaren wuta na bakur itacen bakur ba ana sawa a wuta ba a tukaka shi to kafin a sa mutum a cikin likafani har wa yau ana so a tukaka wannan turaren akwai abin da mata yanzu suke saka wani dan wani kwando ko su shimfiɗa kaya aka su tukaka higo to likafani ma ana tukakawa kafin a kai mamaci so wannan turaren da suke tukakawa ka ji ya kama kayansu yana kanshi to babu laifi a tukaka hima da kafanin mamaci yanzu duk da ake da bukata kada ya zama to gawar mamaci abun gudu ce a bar mai santa ce yasa ake so a mutunta ta a tsaftata ta wa in kana sharibuhu aw azfaruhu qawila ukhidha minha ko akhadha minha idan gashin bakin mutum ya yi zaro-zaro ko faratansa sun yi cako-cako a kazamin ha babu laifi mai wankan gawa ya rage masa wannan gashin bakin ya rage masa wannan farata da akwai mutane masu ba da tsoro ba za a yi wa gashin bakin haka an murfe shi ko so in ka zo za ka yi wankan gawa ka biya murfe wannan gashin bakin sa'ad maka shi kawai kyat sai ka rage masa shi duka wannan bai wuce ba sakan ashirin ko sakan goma an gama idan masu irin tsaro-tsaron faratan nan ne to sun wani babu daɗi a ɗauke su zuwa sai a yanke a yanke a yanke a yanke amma ba dole ba ne ba ya danganta da yanayin gawar da yanayin lokaci da yanayin bukatuwa wa in taraka zalika fala haraja mala yace in ba a rage gashin baki ba ba a rage farata ba wannan babu laifi wala yusarrihu sha'arahu kuma ba sai an tsefe gashinsa ba an ware masa in mutum za a same shi da kitso ko a same shi mai gashi da yawa to ba dole bane ba sai an warware wannan gashin an maida shi baya akwai maza masu yin kitso ko eh akwai maza masu yin kitso dan ka samu namiji ya mutu da kitsansa ba bukata sai an ware masa kitsansa akai haka da kitsansa babu laifi na na tashbihi da aikin arna da mata eh shi a musulunci ya inganta ana yin kitso amma a yanzu ana hanawa a tarbiyyanci a yi aiki da kitso saboda duk masu kitso yanzu ba mutanen arziki ba ne duk wanda ka gani da kitso ɗabi'a ce ta arna sun kwace ta to sai a bar musu amma su a gurin balarabe ba laifi ba ne har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana tufke masa gahin kansa so in mutum ya tufke gahin kansa sai rasuwa ta zo masa babu bukatar a ce sai an ware wannan gashin an tura masa shi baya ba laifi ba ne ba yadda gahin sai yake in ya je lahira haka ba matsala ba ce ba wannan ana maganar masu gahi na'am ba masu dada ba ko wanda da jaraba ake nema hai an kunkulle gahi amma zanen masu tibir-tibir din aka yi su haka wanda za su je wajen mai aski a murmurɗe gahin su gagaya haka kamar gudu kuma nan an aski dada ko aka yi mutum haka wallahi akwai kamar fa da in an kai mutum fa wata kilwa ne ta jawo masa matsala fa eh yanzu Allah in aka ce ana zargin ka da zuwa kai ka jira gidan mutane ko ba kai bane in aka kai ka wajen DPO da dada kawai kai tsuza zai fa kai ne ba wani abun bukata kawai kai ne so yanzu aka kai ka gaban mala'iku ma dama ana tunanin zaka wuce ko ba zaka wuce ba sau wata kalmi aski ko mai wanka idan ya ga yanayin hadarin askin nasa tunda dai duka neman samun kafa ake masa babu laifi a sa kilifa dan tut a dauke saboda a rage masa tashin hankali Allah ya ba asiri wala yuhalliqu anatahu bazai mai askin ko mai wanka ba zai aske marar mamaci ba saboda mutum a zaka iya samu wani kazami ne itin da yake bai taba gyaran gaban shi ba aka karba ka zo to ka sa hannu ka ji tu ka ce to he ka gyara ba wanda ya saka yadda ka same haka ka bar shi haka eh ba a askewa wala yahtinuhu haka ba za ka masa shayi ba yanzu a wancan satin a karatun al'adabul mufrad mun wuce mutum ko ya kai shekara 70 in ya karɓi musulunci sai an masa shayi to ya karɓi musulunci kuma sai ya rasu sai ku ce to sai mun cika aikin mu a kirawan zami ya masa shayi sannan mu kai lahira sai abin ne haka baya bukatar a masa shayi li'adami dalili ala zalik saboda babu wani dalili da ya nuna cewa idan mutum ya mutu bahi da shayi ana masa shayi kafin a kai shi waɗannan abubuwan da muka karanta na yanzu za a ga duka suna da alaƙa ne da tsafta da ke da alaƙa da jikin mamaci da likafanin mamaci akwai da zai iya gaya abubuwa ne muka dunkule ko da ba a hajjira ba da mai da mai ake da bukata a ɗauke ko a sa bismillah na a a karatun yau daidai na yau na jasa tun a wancan satin ne daidai na yau gurin da yake da loɓa ko kwari ko rami ana sa turarika a gurin na'am na? ya rage gashin baki da farata sa turare a gaɓoɓin alwala na? turare likafa ne na tsantsame jikin mamaci wannan ruwan kafin a ɗora shi a kan likafa ne shi masha Allah muna tafiya tare kenan to Allah ya samu dace walmar'atu sai yace yubfaru sha'araha salasata qurunin amma na fi tunanin yubfar ita mace da badu in kuma da wa'un ne gaskiya ban kiyaye ma'anar kalmar ba amma yubfar kalmar tabshir shine kitso in mace ce ana yi mata kamar kalba gida uku yubfaru sha'araha salasa qurunin in mace an same ta ana mata kulli anan kulli anan kulle a tsakiya da zamanto gahinta yadda mata suke kalba kalba ake taku wanda ake tattare gahi a daure a guri daya to ana daure kan ko a tufka kitso kawai manya guda uku ana wa mata guda haka ya inganta wa yusdalu min wara'iha kuma sai a saka gashin sai ya dawo bayanta yadda ba zai rufe fuskar ba kuma ba zai kwanta a kuma kuta ba ana saka gahin ya koma baya yanzu mun gama da abin da za a wa mace waɗanta abubuwan dukkanin maza da mata ana yi musu mace ce ƙari shine ana mata kitso guda uku a saka su baya shi ma idan ba zai kawo tashin hankali ba yanzu akwai da zaka same ta ta yi kitso kwaya ɗari kuma ta mutu ya za a yi na? fesa sai ai awa biyu ko? eh so idan kitsanta zai ba da dama ruwa ya shiga a wanke a tsaftace ta kuma musamman za a samu takuruwa wajen jiran a ware ta ba a bukata sai an jira ta ƙa'idar a wankan janaba da wankan al'ada da wankan gawa in dai ruwa zai shiga ko'ina ya jika ya tsabtace ta wannan babu laifi in kuma lokaci zai badu da wadatuwar lokaci a ware sai a bai da shi wannan ɗaurin guda uku manya shi ke kuma duk da Allah ya sa ta gano ta kusa mutuwa haida daina yin wannan mai yawa ko? ana ganowa wani lokacin in an gano an kusa mutuwa to a daina yin mai yawa Allah ya samu dace kamisan abu na biyar takfinul mayit sai yadda ake sa mamaci a cikin likafaninsa ko yanayin yadda ake likafanin mamaci al-afdal mafi dacewa a wajen likafani malam da yace al-afdal baya nufin sauran kuma ba daidai bane ba amma abin da galibin malamai suka fi nutsuwa da shi shi ne wannan malam zai ambata an yi kaffanar rajulu fi salasati abuwabin a aswabin biyubin laisa fi ha kamisun wala amama ya ce abin da ya fi fadala ya fi dacewa shi ne a wa mutum namiji likafani da tufafi guda uku kar a yi riga kar a yi rawani ba riga ba rawani amma likafanin ya zama to guda uku ya za a yi kenan eh yadda za a yi uku na babban riga na haka ɗaga gabata za a yi farjalle a yanzu ma da ya ce mana lakafi haka misun babu riga akwai lifafatai ne za a yi mai kwarjalle za a mai lifafata ne kwarjalle kawai daidai inda tsantsar mamaci take ko daga cibiyarsa zuwa gwiwar shi ko zuwa ƙasa ya danganta da wadatuwar tufafi kawai za ka sa ka naɗo nan ka naɗo nan kawai ka naɗe masa a jikinsa ka gama ka yi likafa ne ɗaya lifafata ne kawai za ka samu likafa ne mai faɗi kawai ka ɗora ɗaya a kan ɗaya shi kenan sai ka ɗora mamacin a kansu na sama ka naɗe ka naɗe ka daure nan ka daure nan shikenan na ƙasa ka na dohi ka daure nan ka daure nan ka gama sa mutum alkafa ne ya fi komai sauki minti biyar an gama to wani lokaci ga neman abin nan tailan da zai yi likafa ne sai kansa aiki kuma yanzu duk abin teloli ma sun ƙare ake ta tailawa na iya likafa ne amma ya mutu tailawa na iya likafa ne ya mutu to idan an samu wannan matsalar kawai a yanka sai ku kalli nawa ne tsawon mutum ko a kama to daga nan ɗansa zuwa nan ɗinsa yadi da rabi kiyar kawai hike nan ku ɗaure masa daga nan zuwa nan zai fi yadi uku kawai uku uku ba hike nan ba a naɗe wannan a naɗe wannan a naɗe wannan a naɗe wannan shi kenan a ɗaure ƙasa a ɗaure sama an gama ba na ji akwai abin tashin hankali a wani al'amari to kaga kenan inda wannan duk inda mahaifinka ya rasu wallahi za ka iya tsaftace kayanka ka gyara shi ka sa shi a cikin littafin ba a bukatar sha biyun dare ko karfe ɗaya dare kun je kuna buga malam gida a kara buka la baban mu ya mutu ba ya bukata ku bar malam ya yi baccinsa a sallah asubahi kwa da kwa haɗu da haka ku tsaftace kayanku ku gyara ku ajiye shi a inda ya kamata a ajiye shi a sa masa turare a tsantsane a tobe a yi komai in aka bar sallah asuba to Allah ya masa rasuwa sai a jira idan rana ta daga a sallace shi kawai a kashi makwancinsa kama fa'ila kama fa'ila bin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan likafanin shine irin likafanin da aka yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam watakilin zaman gane mai ne hikimar da ya sa malam ya ce al'afbalu na? mai ce hikimar saboda irin shi aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yudraju fiha idarajan shi mamaci kawai zirahi ake a cikinsu kawai zirawa ko naɗewa ake idaraji ne kamar kame da hi kamar haida ka rufe ne sai kuma ka tura hi ciki shi ne idraj yadda muka bada kuma kaga kawai linkawa ce kai kawai ka rufo nan ka rufo nan ka rufo nan ka rufo nan shikenan to wannan shine likafanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai baya nufi kuma sauran likafani da ake wa mutane ba daidai bane ba shi yasa malam yace wa in kuffina fi qamisin wa izarin wa lifafatin fala ba wani mamacin da za a masa likafani da riga da kwarjalle da lifafa to babu laifi shi ma guda nawa ne wannan na shi ma guda uku kamisin izarin lifafa shi wancan lifafa ta yi wannan kuma mai lifafa yanzu ka za ka masa riga ka masa kwarjalle ka masa mayafi ya ake rigar na wuya kawai ake hudawa kawai a sako da nan gaba a saka baya ikin an samu sai kwarjalle irin yadda muka faɗa ku a ɗaure tsakiyar shi sai kuma a haɗa da inda rigar take da inda wannan yake ya a naɗe shi ikin kusan abin da wancan ya yi shi wannan zai yi kawai bambanci wancan sau biyu ka linke shi wannan sau ɗaya ka linke shi amma ka masa riga a cikin shi walmar'atu ita mace tukaffanu fi khamsati aswabi ita ana sa ta ne a cikin tufafi guda biyar saboda ita ce take da bukatar sitirtawa sama da namiji so ita ana mata likafani hawa biyar dir'un wa khimarun wa izarun wa lifafataini ana dir'un shine doguwar riga wadda ta tawacin daga sama ta zo har kafafunta ayi khimar ino da suke taimaka ɗan kwani ko ko mayafi da zai rufe kanta zuwa ƙirjinta wa izar kuma sai a yi mata wando a wando ke zane a yi mata zane wa lifafatai ne da kuma lifafa guda biyu shi ma da aka naɗe namiji a na farko aka sake naɗe shi na biyu ita ma mace haka za a yi mata yanzu mun samu siffar likafani guda nawa dukkan likafani guda uku ba zai bani siffar duka na a za ka gaya mana sunanka kuma yake gaya mana siffar shi
na farko farjalle shi mun za ɗaurawa
sunan likafanin na farko al'afdal shi ne wanda ya kunshi mai dame izar wa yanzu bayan ne kake taifa ni ko so ne kika ce min izar wa izar wa lifafatai ne shi ne na farko sai ka yi bayanin izar ka yi bayanin lifafatai ne zane na lifafatai ne mayafai guda biyu manya siffa ta farko siffa ta biyu ya ka faɗi sunayen abubuwan malafin ban fiye ba karɓar waye da kwatance ko komai da sunansa na'am na'am wa kamis walifafa kamis izarun walifafa na'am to ya kamis yake riga ce za a huda wuya a zira sai kuma a yi izar na'am sai a naɗe mutum sai na uku wadda muka tattauna na mace dar'u shi ma riga ce na na na na sai lifafa sai ne sai ne kuma sai izara yanzu mun samu siffar da kabari guda uku shi amfani abin shi ne lalle muke tafiya kowane muke tafiya da sunan shi rike sunan shi ne fa muhimmanci kar ba gaba ake ta to ai za a yi kaza to bai kaza amma kana cewa akwai dur akwai izar akwai kimar akwai lifafa ta yi yanzu da ka fara bayanin wannan malam ya san kuma mace ce ta rasu da ka ce kamisun ka ce izarun ka ce lifafa ya gane namiji ne kuma ga style din likafanin da yake so kai in ka ce izarun da lifafa ta yi ya gane namiji ne ga irin likafanin da kake so da sake yi Allah ya samu dace ويكفل الصبي في ثوب واحد ila ثلاثه اثواب idan kuma dan karamin yaro ne ya rasu shi kuma ana masa likafani da mayafi kwaya ɗaya tak ko guda uku saboda me shi tsiraicin yaro da buƙatar ba ta kai yadda ake da buƙata a babba ba da aka kowane mayafi aka samu kwaya ɗaya kawai da za a nace shi gaba ɗaya a ciki shi kenan ya shi ma in za a iya masa guda uku babu laifi a masa wato kamfanin tsagiratu fi kamisin wale fafata yi in kuma karamar yarinya ce ta rasu ita ma ana mata wannan rigar sai a mata mayafi na farko da zai naɗe ta mayafi na biyu da zai ƙara naɗe ta har yanzu za ka ga ɓangaren namiji da mace buƙatar suturtawar ta mace ta fi akan buƙatar suturtawa ta ɗa namiji Allah ya samu dace yanzu mun fahimci waɗannan siffofin da kafa ne da buƙatar ƙarin bayani ko yayi inda wanda yake da damuwa kar mu zo da gawa wancan satin fa a rasa yadda za a yi dole da aka ba zai yi Allah yadda walwaji mana ya ce abin da yake wajibi a wajen likkafa ne duka wancan abin da yake al'afdal ne da ahsan ko al'afdal da ja'iz amma abin da yake sunan wajibi dole sai an yi fi haƙƙin jami'i a haƙƙin waɗanda duk aka ambata a baya da babban namiji da babbar mace da yaro da ƙadamar yarinya abin da yake wajibi kawai saubul wahid yasturu jami'al mayyit kawai tufafi kwaya ɗaya da zai naɗe dukkanin jikin mamaci yanzu mutum ya mutu sai zama to kawai yadi aka samu yadi biyar ai a ga in aka sa shi a ciki aka riba zai rubo nan ya hayo sama a ɗaure kafa a ɗaure sama ya yi fa an gama da kafai in dai an yi wannan abin da shari'a take da bukata na wajibi na lullube mutum an yi kawai a ɗauke shi a kai makabartar shi kar bai zaman to an samu ɗaya a ce to ya za a ce a jira sai an je kano gobe da safe me yi zafi don Allah alikafin ba an samu ɗaya ba ba an lullube shi ba a kai shi Allah maɗaukakin sarki ya kansa ya gafarta masu lakin idza kana almayyit muhriman fa innahu yughassalu bima'in wa sidrin wa yukaffanu fi izarihi wa ridaihi aw fi ghayrihi ma' duk da ya ce wajibi ne abin da yake wajibi shi ne aiwa mutum likafani da abin da yake kwaya daya sai ta amma idan yanzu mamacinka maniyacin aikin haji ne alhaji ne yana cikin aikin haji ko ya daura ya yi talbiya ya yi niyya sai Allah ya ɗauki rayuwar shi yanzu kaga ya daura farjalle ya daura mayafi a sama sai Allah ya kawo rayuwarsa ta zo ƙarshe ko ya ce fa'innahu yi ghassalu bi ma'in wa sidiri shi ma za a wanke shi da ruwan da zai tsabtace jikin shi da ruwa da magariya ko da ruwa da sabulu wa yi kafanu fi izarihi wa rida'ihi sai a matsalin kafani da wannan abin da ya ɗaura a tsantsatsa da kuma wannan abin da ya ɗora a kafaɗa shi da su za a matsalin kafani me yasa za a yi mashi haka au fi ghairihi ma ko a yi masa likafani da waɗansu in ba su ba ya danganta da dalili da buƙatar da take a hannun mamaci ɗin a wannan lokaci ɗin wala yi gaba ra'asuhu wala wajhuhu sai dai tun da alhaji ne to ba za a rufe fuskar shi ba ba za a rufe kan shi ba iya likafaninsa daga kafaɗar shi abin da ya yi ƙasa ko daga wuyan shi abin da ya yi ƙasa fuskarsa tana waje kansa yana waje yadda alhaji idan yana aikin maka yana labbaika Allahumma labbaik fuskarsa ba a waje ba take kansa ba a fili yake ba to duk da ya mutu yanzu za ku binne shi ba za ku rufe kan shi ba ba za ku rufe fuskar shi ba wala yutayyab duk wancan turaren da muka faɗa a baya ba za a sa masa ba saboda me dama cikin harami ko abin da yake mahazuratul ihram shine ba a sa turare a jikin mai aikin haji to tun da yanzu har yanzu wannan mutumin ana kaddara shi alhaji ne to ba za a goga mai turare ba saboda alhaji baya sa turare kafin ya gama aikin haji shi li'annahu saboda shi a wanda ya mutu a wannan halin yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tahe a ranar gobe alkiyama kowa yana ihu yana gudu kuma yana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik inna alhamda a zuwa ƙarfinta kawai shi za a ji talbiya yake a filin alkiyama su waɗannan alhazawa da insha Allah wasu daban ci a ranar gobe alkiyama akwai hanyoyi masu daɗi a mutuwa wallahi daga mutu a kan gado gara ka mutu a tsinin takobi ko ko ka mutu da bindiga amma idan a tafarkin Allah ne wannan ita ce tafi komai daɗi in ba a wannan ba to ɗaya daga cikin musuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na shahada ne to ka dace da wata ko ka mutu a irin wannan ayyukan na haji ko guraren da ake sawa alkhairi da zaton alkhairi kada ciki ka rasu wannan akwai dadi in duk baka samu wannan ba to ka kifa gohin ka kana sallah cikin dare ko kana sallah asubahi Allah ya karba abin shi akwai yiwuwar kana da kusanci da Allah madaukakin sarki duk ka yi sallama da mutane an yi komai karfe ɗaya ka he ubangijinka tsakaninka da ubangijinka ka yi tsayuwar ka yi karatun ka yi komai ka kifa gohinka Allah na tuba Allah ka yafe min yace na yafe kuma rai ya ƙare akwai daɗi ko ba a daga ka ba ba matsala Allah ya sa mu dace fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan kama sahha bi dhalika alhadith ar-rasulillah sallallahu alaihi wa sallam kamar da hadisi ya inganta daga manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان المحرم امرأة إذن كما هزيات ودى تموت كفنت كغيرها to ita yadda ake sawa sauran mata likafani haka su ma za a yi muku likafani me yasa aka wa mata mace da namiji na na ne za aka bambanta sau ɗaya ta biyu fa na saboda akwai bambanci tsakanin tufafin mace da namiji a aikin haji menene bambanci ko kuma zai daga hukumar alhazai tana yi wannan hukumar alhazai ce take yi ko amma a musulunce menene haramin mace na rufe jiki gaba ɗaya akwai matsala na kai ko duk ba mata da suka ji aikin hajji ana na abin da ya sa ita mace ba ta faɗo a wannan matsalar ba ita mace a aikin hajji komai tana iya sawa abin da ba a yadda mace ta sa ba shine ta sa safa a hannunta da kuma ta rufe fuskat wala tantaqibu wala talbisul qaffazain mace ba ta sa niqabi a aikin hajji ba a sawa anan ne kawai inda haramin mace take ba ta sa niqabi kuma ba ta sa safar hannu to kaga kenan tunda tana da rayuwa ne a irin tufafinta na gida ko irin tufafin da kowa yake sawa don ka tahe mata likafani za ka yi mata irin likafani da kake wa kowa shine dalilin da yasa ita ba ta da hukuncin wancan na namiji wa in kana al-muhrimu imra'atan kuffinat ka gariha walakin la tuqayyab sai da ita ma ba za a sa mata turare ba wala yughabba wajhuha bi niqabin ba za a rufe fuskarta da niqabi ba saboda koda a aikin hajji ma ba ta sa niqabi wala yadaha bi quffazaini haka ba za a sa mata safar hannu ba walakin yughabba yughabba wajhuha wa yadaha bil kafani a aikin haji ko a likafanin mace ba za a kawo kyallen niqabi na musamman a sa mata ba ba za a kawo safar hannu a sa mata ba saboda me dama hi ne haramin mai aikin mace hajin mace to amma tunda an ce za a mata abin nan likafani irin na kowa to likafani irin na kowa ana rufe fuskar mata ko ba a rufewa ana rufe hannunta ko ba a rufewa hina ya ce walakin yi gaba wajihuha waya daha bilkafani za a rufe fuskarta a rufe hannunta da likafaninta allazi kuffinat fihi kama ta kaddama bayanu sifati takfinil mar'a kamar yadda bayanin siffar likafanin mace ya gabata Allah ya samu dace na ji an dan yi kit kamar karatun ya fara taruwa da yawa menene mai matsala a cikin shi a nan kuma za mu tsaya insha Allah menene mai matsala na na ai mm eh نعم امم امم نعم امم na'am an ji tambayar da yi ko kuma daukacin da yi yana cewa hatta maza da suke wankan gawa daga ɗan karatun da muka yi na wancan satin ya ji akwai guraren da yiwuwa akwai gyare-gyare ko ana tsallake waɗansu abubuwa to ya al'amarin yake akan mata namiji ya fi kiyayewa akan mace faruwar abubuwa sun fi maimaituwa da yawa a hannun namiji sama da mace to su mata ya za a yi da irin waɗannan kurakuran yanzu mata da yawa suna sauraron mu kuma abin da muka yi a wancan satin sun ji abin da muka yi a wannan satin sun ji kuma idan gawar ta maimaitu babu laifi kafin a fara wankan gawa sai a samu wani ya sake kiran waɗanda za su wanki gawa to ku yi kaza ku yi kaza ku yi rike kaza dama ai manyan abubuwa ake rikewa ku yi kokari kun tabbatar an tatse cikinta an yi kaza an yi kaza an yi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da za a wanki ɗaya daga cikin ƴaƴan shi a haka ya gaya mai wanka ku yi mata da kafani irin kaza ku tsefe kanta ku mai da kitsanta ya koma kashi uku ku sake shi baya ga yadda za ku yi wanka ga mayafi na ku fara himfaɗa shi a ƙasa ma'ana yanzu kenan mayafinta da za a sa ka sa na farko ka sa na biyu zuba na uku bane ba ne na ƙarhe to na ƙarhen hine zai fara taɓa jikinta kuma hine zai dawo na ƙasa sai ce to wannan mayafin nawa ya zama to shi ne yake taba jikinta sai a mata likafani da shi kage yanzu ba tsayawa bai duk da SS kuma in ya tsaya ba za a zarge shi ba amma yadda za a yi wankan haka ya bada sannan kuma ya koma gefe ya bada dama haka to babu laifi idan mata za su yi wankan gawa kana da gobe ya kace to ina wanda za su yi wanka in kun je ku yi mata wanka kashi uku ko ku yi mata wanka kashi biyar na farko ku sa kaza na biyu ku yi kaza na uku ku yi kaza ku fara wanke guri kaza sai tsagin dama sai tsagin hagu in kun yi ku tsantsame jikinta ku tabbatar kun tattoshe ko ina kun goga turare kun sa kaza sai ku sa ta akan likafani ku yi kaza ku yi kaza an kare minti biyu uku aka ba su shawar abin da za su yi kuma za su kiyaye insha Allah ta'ala na na in wata ta manta wata yadda tuna mata ana yi kore magana tsayawa tun da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nace bai tsaya ba to kaga baya dacewa namiji ya tsaya a gurin shi duk abin da za a wa mace na gawa to namiji baya tsaya ko da babarsa ce ko da yarsa ce ba zai tsaya a wannan gurin ba inda kawai kake da ruwa da tsaki a gurin shine idan matarka ce kai zaka wanke ta wannan kaga ba tsaya zaka yi ba kuma tsaya zaka karba aiki in kuma matarka ce zaka tsaya to me amfanin tsayawar ka kawai ka karba aiki eh Allah ya rufa asiri assalamu alaikum Allah ya kara wa malam takawa amin a wannan a wancan satin dokta ka ce idan ɗaya daga ahalin mai yi wa gawa sallah ya rasu idan ya goyi masa sallah zai iya ƙara kabbara fiye da hukuto dokta waɗanne addu'o'i ma biya da kuma shi limamin za su riƙa yi a cikin kabbara ta biyar ta bakwai da ta tara duk abin da ya zo baki na addu'o'i waɗanda suke na alkhairi da neman ceto ana yin su insha Allah duk addu'o'in da zamu karanta har a littafin nan na sallar gaba fa a sallar ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi su ba kaka dauka duka waɗannan addu'o'in a tsayuwa ɗaya manzon Allah ya yi su kawai dai ana da buƙatar lalle raka'a da zaka karanta Fatiha da wanda zaka karanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda zaka kebe mamaci da addu'a da wadda za ka wa dukkanin al'ummar musulmi addu'a in kai wannan ka yi wajibi sai na ƙara ta biyar zan iya haɗawa da mamaci da sauran al'ummar musulmi na ƙara ta shida mamaci da al'ummar musulmi ta bakwai mamaci da al'ummar musulmi akwai dai guda ɗaya da aka ware ta aka sai ta karantansa Allah ya samu dace assalamu alaikum rahmatullah ina yi wa dakta fatan alkhairi da sauran ƴan uwa masu albarka amin ina son dakta ya taimaka ko da sati na gaba ne ya nuna mana yadda ake sarrafa yadin likafani idan za a sanya gawar mutum walau babba ko yaro Allah mai da gida lafiya ya kara masa imani da lafiya da kawar rai amin a ina ga kamar ba mu da bukatar wata damuwa akan likafani amma ban sani ba ko da bukatar haka ɗin ba na ji a kota bukata idan mamacinka ka wanke shi a gefe a nan ne kake so ka masa likafani kawai za ka kawo babban mayafi na farko wanda zai zama da ƙarshe sai za ka fara himfudawa sai ka sake kawo babban da ya fi kowanne tsawo sai ka himfuda shi sai ka kawo na uku wanda shi ne farjalle ko sai ka sa daidai inda cibiyarsa za ta kama zuwa kafar shi lokacin da kuka yi tali-tali kuka ɗauko shi daga inda kuka wanke shi kuka ɗora shi a nan za ku ga ya kwanta a kan likafanin duka guda uku lokacin da ka ɗauki wannan ka yi haka ka ɗauko wancan ka iyo haka sai ku zare abin da kuka ɗora shi a kayan za ga kun rufe daga cibiyarsa zuwa gwiwar shi kaga wannan mai suka rage a ƙasa manyan mayafi guda biyu sai kawa wannan haka ka yi wa wannan haka in ka ga dama ka cusa wannan cikin wannan ka naɗe nan ka naɗe nan sai ka sake wa na biyun haka shi kenan babu wani dogon al'amari a cikinsa insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace to subhanaka allahumma wa bihamdika na'am a wani ne muka ba dama wa alaikum assalam na'am eh na'am mamusiyar ai muka ce wal wajibu fi haqqil jami'i wajibi akan haƙ akan kowa a matsalin kafani ɗaya kawai ba za ku ɗauki mutum ba ne kawai tumbur kawai ku kashe makabarta ba a yadda ba ina kawai duk talaucin garin sai kun masa riga guda ɗaya na kafani guda ɗaya yanzu a ce a garin nan kowa gajeren wando gare shi Allah ya kiyaye Allah kada ka wannan ranar to idan wani ya mutu a cikin ku sai dai ba ku rinka gutsura wannan gajeren wandon naku kowa yana yin karo karo ana gutsura ana ɗinkewa har ya kun samu mayafi guda da za ku rufe hin sannan ku kai makabarta wannan wajibi ne ko da a cikin wannan ku za ku yanka Allah kare ka wannan rana Allah da ba ku na na eh eh eh adam ba ta zuge ake na daban ba kawai karhen da kafanin ne kake tsagawa lokacin da ka ci gugu ya ka daure saboda kar ya ware kuna tafiya ko iska ta dage kawai ne babbar hikimar nan ma wajen kansa za ku tsage a jikin likafanin ku daure ba sai an kawo ta zuge na daban ba in aka je kuma aka sa a makabarta ana kuncewa nan a kunce nan din shike nan na'am a zargage ake ana zo aka ware ta shike nan magana ta kare subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin